salatu wassalamu ala rasulillah iyaka tambayoyin ku dai su ne wannan wanda suke rubuce haka za ku yi hakuri mu gama da wannan kadai sai dai akwai akan rantsuwa a kafarar rantsuwa kadai in akwai abin da ban faɗa ba to bismillah to eh zai wahala ne karasan da aka tambayar tun da babu waki iya kabar ta kawai zai wahala ka rasa wanda za ka ba shi in ka rasa ka kawo zan raba musu a ba sharaɗi ba ne ya zama sabbi kis wato ba abincin ma ba dole ya sabo ba don ka shi ma tumatarwan ba dole sai sabo ba salam a duk mabukaci ai marayun ka basu saboda su miskinai ne amma yanzu in marayu malam irin manyan marayun nan ne ka dauka ka je ka basu a akwai marayun da kawa ka san sun fi ka sun fi mai uba ma to banda irin su salam ko ne duk abin da yake abinci ai mun ce ba dole sai ko ne nau'in abinci dai in wanda zai je ya sarrafa ka fahimta sai ka bashi daidai gwargwadon abin da ya kai kiyasin kudin inda za ka auni hatsi ne nawa ne rabin sa'i kana fahimta yanzu ka yi tambaya akan doya tambayar sai ita ce kwantitin doya nawa za ka bada mutum idan doya za ka bayar ko dankali shinkafa misali ai karamin kwano da muke amfani da shi din nan mudu din nan shine ai kusan daidai rabin sa'i sai dai dan kadan abin da ya haura a kai tunda kaga in zaka bada mutum ai durowan ka dai ka da ya sayi mudu daya ka bashi to wannan mudu dayar nawa ne kudin ta shinkafa kuka ce za a bayar ko yawa to shinkafa mudu ɗaya nawa ne naira ɗari biyar ko to sai ka sai doya ta ɗari biyar ka gane maganar yawwa doya ta ɗari biyar ta zama kamar ƙwaya nawa ƙwaya biyu ko ka ga ya ishi eh misali dama mana eh mana ba an ce maka ko ka ciyar ko ka tufatar ba ko ka yanta bawa duk wanda kai yayi ba wani maganan cewa sai ka dauki wannan duk wanda ka zaba duk ɗaya ne wani bai fi wani ba assalamu alaikum salam tambayan wannan na cewa idan baka samu da wajen tufatarwa baka samu miskini guda goma dole sai wani musulmi suke wajen kai kuma za ka yi zuwa wuri za ka yi kura ko ina ma kana iya kaiwa inda sun zama miskinai ba dole sai miskinan garin ku ba in dai miskinai ne ka ba su shi kenan sai mene ba dole ba ne ɗaya da tara ma na ba da misali ne na'am mutum ya riga ita alik ya ce in Allah ya yarda ba ka fara mun karanta wannan a baya salam
azumi da mutum misali ya fada azumi na farilla da kuma wannan azumi na kafara wanda ya fada da matarsa misali an ce bai da azumin wata misali azumin farilla to shi shi ma da ne kamar miskinai ko mabukata
eh mana mutum 60 ne mana da mutum ɗaya ne babu 60 din ne na ce muku in kare 60 din ka kawo nan zamu raba mutum 60 me a ciki ga miskinai na a ko ina na'am eh za ka yi ba su lokaci guda tun da miskinan ne
wannan azumin zai iya kawai idan gari ya waye kawai sai daga cewa nawa azumin na fera ba na da niyya ba kawai da aka ce ce da su cewa su na kwana da niyya oh a'a wai yake cewa wannan azumin zai iya masa yadda ake yin azumin nafila kawai ya tashi da safe kawai sai ya ce kawai yana azumi ko kuma ya fara azumin alhamis sai ya ce to ya zama na kan fara tunda na karya rantsuwa ba a haka duk azumin wajibi sai an kwana masa da shiri ana fahimta ko yawa na bisa sai ya ce mallam yubayyiti siyama min al-layli fala sawma lahu azumin da yake da istisna'i daga wannan kawai shine azumin nafila wannan ko ba nafila bane dole ne ai na'am ba su magana kan tuwatarwa tuwatarwa kamar mata na kana musu na fi musu jabe gaba ɗaya kawai ba su
a in ka bata hijab misali ta cire komi za ta je sallah da hijab zalla ba ta iya ba ya wato eh muje muje na'am eh wannan tambaya tana da kyau yace zaka iya bayar da kuɗi a madadin ka ciyar sai ka ce mutum je ka saya abinci Allah ya ce in ci da kai amma ni ban san me kake so a gidanka ba in baka ko in ci ko in baka kuɗin ka je ka saya ko in saya maka zaka iya haka ko kuma dole sai dai ka bashi akwai sabanin malamai wanda ya fi rinjaye shine kayi abin da Allah ya ce it'am ciyarwa Allah ya ce a masaban hanafiya kana iya bashi canjin shi ya je ya yi da kanshi in kai haka kamar ka ciyar da shi ne amma zancen da ya fi rinjaye shine kawai kayi abin da Allah ya ce ka kubuta saboda kana iya ka dawo in ce ka saki na'am na'am Allah ta ala kawo da misali ko ko da wannan sai wannan ne ana ba ba ba ta ma da misali jere bibi ko ne ko kuma a shi wannan muka ce duk inda ai ka'ida ce kullu ma fihi au au fa huwa mukhayyar duk wanda ka zaba ko ciyarwa ko tufatarwa ko wani duk wanda ka dauka ba wani wanda yafi wani fa man lam yajid shine kawai wanda dole sai dai sai babu kafin ka tsallaka amma sauran duk wanda ka dauka yayi duk matsayin su ɗaya ne wanda zai iya fillada a ciki shine abin da ya fi yin tasiri ga wanda ka bashi amma ba wadon bai yi ba yanzu talaka da ka bashi riga da ka bashi abinci wanne ya fi to sai ka ga a ir a a ba za ka yanke ba ya danganta ga lokacin kuna fahimta ya danganta ga lokacin me ya fi so yanzu in kana da halin duka biyu sai ka tara mutum goma ka ce ku yi layi don allah yanzu aka tara ku ku talakawan nan sai ce muku da ba ku kaya kowa set daya ba ɗaya bane mafi karanci ai zai iya maka set goma sai ce da in ba ku kaya set goma yanzu kowa dan babu mudu ɗaɗɗaya wanda zaka zaba ha to ka gani saboda haka abin da zai fi yin amfani wa wanda zaka bashi ya fi lada amma duk wanda kai a ciki yayi na'am ranar wani ya yi wannan tambayar cewa shi ba ya yi tara tsare shi bai ma san yawansu ba to abin da nake cewa shine ɗayan biyu ne idan rantsarantsan da kai ta yi aimanul lagau ne shine rantsuran da bawa bata wani shiga zuci ba saboda galibinmu za ka ga mutum yakan kiyaye in dai rantsuwa ta gaske ne za ga ya ce kafara ta hau kaina haka ne kai ma ka sani ka ji a ranka cewa akwai kafara to irin waɗannan su muke magana a kai amma kai ta rantsuwa kawa baka san kayi ba waɗannan dukan su aimanul lagau ne ba komi a kanka amma rantsarantse irin wanda ka tabbatar da cewa kayi akwai kafara a kanka to dukkan suna nan bashi ne ba rantsuwa talatin yanzu miskini nawa kenan to kaga za ku dawo wani sati in Allah ya da ku zo da buhunan ku saboda akwai mutane da zo su bibbiya kafaran su anan kuma akwai mutane da da suka ce su ba su ma san miskinan ba kaga aka tara anan mu za mu san wanda za a ba su haka duk wanda ya san akwai irin wannan bashin a kansa sai ya biya dole in kuma bai biya ba in ya mutu iyalansa sun sani sai sun cire a cikin gadonsa ko da kayan gadon zai kare shi ba samu komi ba wajibi ne dainullahi a haƙƙo an yi ƙuda kuma da shi ake farawa kafin a zo kan gado don Allah ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain kuna gane wannan da kyau um, a a ya hakuri ne ma zan faɗa idan dai ana bin ka bashi na mutane ko na ubangiji amma baka san adadinsa nawa bane to ya za ka yi shi ne abin da za mu ce maka a ƙarshe idan baka san adadinsa ba to za ka biya ne gwargwadon yadda za ka ji a ranka cewa sun ƙare akwai adadin da kai kanka za ka ce duk wanda aka yi fa yanzu ya ƙare wani bawan Allah ya ce mu malam mun yi kuruciya da yawa gaskiya na bar salloli da yawa kwata-kwata ba ka iya ce a'a an samu tsallake-tsallake kana gani kamar sun kai nawa ya ce wallahi shi bai sani ba na ce to a ganin ka kamar kai ne zaka zauna kai lissafi kamar daga shekara nawa zuwa nawa ya ce kamar daga balaga na zuwa shekara talatin misali ya balaga shekara sha biyar daga shekara talatin ne nutsu ya tsaya sallah duka take cika to yanzu shekara nawa da aka ɗauka shekara sha biyar sai na ce masa by average kamar wasu sallolin ne ka saba baka yi yace to a zahar da an zaga an yi abubuwa gaskiya ana tsatsallake su amma magariba kullum ina yi kaga yanzu an cire magariba a ciki ko kuma magariba ma kun gane wannan to ka dauka sai ka yi lissafi sai ka ce to ta yiwu a cikin kowane sati ana samun lusan din a zahar na kwana uku a cikin bakwai din nan to sai ka je sai ka tsatsamo su sai ka ce uku a cikin kowane sati sati kuma a cikin shekara hamsin da shida ne haka ne ko to hamsin da biyu to sai ka cire sai ka ce sau uku kaga an samu ɗari da wana da nawa ɗari da hamsin da shida to sai ka ware a cikin shekaru guda kaza to sai ka hada sai kawai ka fara biya wannan shine itiyadi shine kai da kanka zaka gwada ka ce ai ba su wuce kaza ba ko kuma ba za ka yi wani lissafi ba kai ka kasa gana kawai ka fara sallah kawai kullum in kai sallah asuba ka gama ɗaya ko sai ka tashi sai ka yi kaman guda biyar kaga an samu kwana biyar ka gama da su in ka tashi kai azhar sai ka sake yi ka tashi ka yi guda biyar ka ga in ka wuni kaga an gama da na kwana biyar kenan kana ta yi wata rana ka ji kai biyan da aka yi masallan nan sun kare sai ka tsaya ka huta kun gane magana haka da yake to haka ne shi ma bashin kuɗi ka yi ta sata ka yi ta satan kuɗi ko na mutane ko na gwamnati kai baka san nawa bane to kai ka biya iya adadin yadda zaka ce duk yadda aka yi bai wuce haka ba shikenan to a wurin Allah kuma wannan keke da keke din Allah baya yi saboda duk wanda Allah masa keke da keke sai ya kona shi koda koda ya cika ko don ba za ka taba iya kawa 100% ba to Allah kuma yana da rangwame ana gane wanda kyau don haka irin wannan rantsarantsan in ka tabbatar da gaske na kafara ne kuma sun haka kanka baka san adadin su ba sai kai na adadin da zaka je ai duk yanda aka yi ba su wuce kaza ba yanzu misali kamar naka sun kai ɗari to ka gani sun kai hamsin a halama biyar ne mako to ya kai guda biyar goma ka ce to misali kai za ka yi lissafi shikenan kuma in ka zo ba dole sai ka biya lokaci ɗaya ba ka fahimta gobe sai ka bayar da na kamar guda biyu jibi ka yi haka gwargwadon dai yadda ka samu tunda ba a ce maka bashin yanzu yanzu dole zaka biya ba gwargwadon yadda ka samu in ka karbi albashi ka ware kai ta ragewa har sai an gama amma dole ne sai an biya ka fara rantsuwa ai ka fara rantsuwa kuma ba da azumi ba da ciyarwa ko da tufatarwa wanda ba zai iya ba shikenan sai ya sai ya azumi na'am alaji
misali a ce kana da mahaifiyar da kuma mahaifi ya fara azumin ramadan ne kwana goma sai Allah maka rasuwa ko Allah maka rasuwa to kun kuma kuna da eh, kana da kannan ka da yarinka a nan za ku haɗu ne kuma da azumin nan ashirin ko sha tara ko kuma za ku matara ko kuma za ku matara abin da ne.
duk wanda ya rasu ana bin sa azumi azumin da ba a yi har da shi a ciki ba babu shi dama ya mutu a rabin azumi don haka sauran kwanakin dama baya ciki azumin da aka yi wanda suka tsallake shi wanda yana nan da rai ya kasu kashi biyu ko dai ya zama yana cikin rashin lafiya ne bai samu damar yi ba ta yanda inda dama bai mutu ba ma za a jira shi sai bayan ya samu lafiya ne wani azumin duk sun faɗi ba wanda zai biya kana fahimta saboda allah bai ba shi lafiya shi kuma ya ƙi yi ba haka mutumin da azumin ya wuce ana bin sa azumin wata guda sai azumin ya wuce yana ce in na warke zan rama in na warke zan rama sai ya yi shekara guda bai warke ba sai ya mutu ba abin da za a rama masa saboda ai bai warke ba sai ya warke sai ya samu uzuri sai ya samu lafiya ana bin sa na wata guda sai ya yi lafiya na wat- na kwana sha biyar sai ce ba zai rama ba sai an fara sanyi ko ba zai rama ba sai an yi bikin wane daga baya zai rama ko sai ya yi tafiya ya je gari kaza sai ya mutu to sai a rama na iya kwanakin da ya sakaci a cikin su sauran waɗanda ba sakaci ba duk Allah ya yafe kuna fahimta wannan da kyau Sauran- sauran-
duba da muhimmancin biyan wannan bashin na kuma to ya ya kamata duk wanda ya san yayi ya sanar da iyalansa ke a yana daga cikin wasiya ai Kyau, yanzu dama mutum yana da kafarar rantsuwa a kansa kafara ta haushi kuma ya san bashin Allah ne ya mutu ya yi shiru hadin mutumin da ya san da cewa yadda harkar lahira take yanda yanda lahira take ba tabbas nan wala mutum ba zai bari akwai rantsuwa a kansa kuma ya mutu haka ko bai faɗa ba hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haqqum ri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi illa wasiyatuhu yabitu thalathata ayamin illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'asihi yace ba wani mutumin da musulmi ya dace da shi a ce yana da abin da ya kamata yi wasiya kuma a kwana uku ba tare da ya wasiya ba akwai abin da ya dace ka yi sama da bashin da Allah yake binka ko bashin da mutane suke binka ka ci bashi kai shiru a'a an zo an kwana ɗaya biyu kana ji za ka bi abubuwa sun hau to sai ka rubuta ko ka faɗa shi yasa yace ka rubuta ka ɗaga filon ka ka ajiye kuma kusa ta yadda ana ɗagawa za a gani kar ka kai shi nesa shi ta ce inda ra'asi kusa da kansa inda yake kwanciya shi ya rinka tunawa sannan wanda ya zo ana ɗagawa za a yi shimfiɗi za a gani haka ake so to in mutum ya mutu da irin wannan a wurin Allah yana da uzuri saboda ya gama shirin biya ko ya ce a biya to amma kai shiru haka kawai mutum ya mutu wallahi yana iya sa ai ta casa mutum a cikin kabari so da iyalansa su ba su sani ba in yana so ya damu zai faɗa musu ko shi ya damu ya biya to da bashin Allah da bashin mutane kuma duka haka ne duk da cewa bashin Allah ya dan firan gwame sama da bashin mutane Allah ya samu dace
yaran zarafin da ake na gani da sauransu wanda aka yi magana a ciki ba an samu ta gaskiya akwai azumi ma ya shiga ciki abin da ke so ce lokacin kan farkon ba na ga haka dan girma a azumin nan ba rage da rage ne ba gaskiya ake yi sai shi o azumi ramadan eh ramadan da gaban gidan ne mafi Allah gaskiya ustaz ya ga cika wai ya ce na- mun faro ta fa maganar sallar da muka yi maganar shekara sha biyar din nan shi azumi ne shekara sha biyar din sai mutum ya rama gaskiya a duk wani abu na farilla daga ran da ka balaga wallahi sai ka biya wallahi sai ka biya musamman ka san ni ina da wata fahimta wadda tana ɗaya daga cikin fatawoyi waɗanda babu su a littafi amma kuma ina gani saboda yanayin zamani da sauransu batun saɓanin malamai akan batun haddin balaga shi shekara sha biyar kamar da yake hanabila ko shekara sha bakwai ko shekara kamar da yake malikiya ko shekara sha takwas kamar da yake hanafiya wanne ne ana fahimta to ni wannan saɓanin ina ɗaukawa akan yanayin mutum ne gwargwadon girman kwakwalwarsa akwai wanda ya kai shekara sha biyar amma wallahi soko ne shi bai ma san wani wai sallah ta zama dole ba sannan misali ka ce daga kan hailan mace akwai yarinyar da tana shekara tara za ta iya fara haila ka ce wannan azumi talatin ya hau kanta muna fahimtar wannan to wannan tunda abu ne na fikihu ni ina da fahimtar kwakwalwar mutum ya zama ta kai yanda yana tsinkayen ya iya gane menene abin da ya zama wajibi a kansa don akwai wanda shi saboda me yasa aka ɗauke wa yaro rufe alkalamu an salasa saboda rashin hankalin ne to akwai wanda koda ya kai a wannan shekarun kuna fahimta amma hankalin gaskiya bai kai ba ka samu yaro dan shekara sha biyar amma wallahi soko ne shi bai gane wani sallah dole ba sai ya dan kai to ni a fahimta ta in za ka yi kiyasi ne ba daga shekarun ba daga yaushe ne ka iya kaiwa wanda kana da hankalinka da ka gane wannan abun dole ne yanzu wani abun da ka faɗa na cewa yara su ɗauka su yi zaga bayan gida su yi waye duk yaron da ya riga yake da cikakken wayo sosai ya gane a irin yanzu ko ɗan shekara goma ne ba zai yi ba za gama ana ce ka karya yana ce ba zan karya ba kama irin yaran daɗin kamar kai lokacin da kake shekara sha biyar ta yiwu Allah da yawa daga cikinsu so kaye ne wani ma ya kai shekara sha bakwai ya ce yaya na mabayi ni yaushe zan fara kuna fahimtar irin wannan to za ka yi daga yaushe ne kai hankalin da ka gane cewa azumin nan dole ne to sai ka yi lissafin su sai shi ma ka yi average din ka ce yanzu a cikin azumi misali kakan yi goma sha biyar masu kyau goma sha biyar kuma Allahu alamu to zai ya rinka cire rabi rabi rabi rabi kana hadawa kaga shekara sha biyar an an samu azumin shekara bakwai kenan tun da rabi ne to ya kai ta yi ana ganewa haka za ka yi ta yi da kaɗan da kuma wannan kaga ba ciyarwa ba ne asalin azumin ne ɗan kaɗan kaɗan za ka riƙa yi ai ka gani gobe ka ɗauka na'am ya kamata ku hakura haka ba Allah ne zai mai zai biya? Ewa ya biya Allah ne, na ji ɗan ha?
wanda kuma bashin kudade na mutane wanda wanda Allah baka tare da su wanda Allah wasu ma sun mutu kuma yana nan a kanka za kuma ka gyaru to shi shi kuma ta yawa mutum ne abubuwa da ba su kan mutane mana waɗanda suke kanka dole za ka biya waɗanda ka san su sai ka je ka kai musu waɗanda ba sa nan ka kai wa magadansu waɗanda babu su ba magadansu sai ka ba sadaka ka biya sadaka na iya adadin kuɗin da kake ji cewa na mutane ne a kanka ba sadaka wa kanka ba sai ka ce ka musu su ba su yi niyyar sadaka ba amma ana zuwa lahira za su yi layi su fara wancan bai za su ɗaga ka to sai a ce a ga wani kuɗi nan da ya ajiye muku ya bayar ajiya sai a ɗauko sai a rarraba musu sai ga sun ce ya ishe su sai su barka ba wai ana nufi ka ba da sadaka a madadin su tunda su ai ba su yi niyyar yin sadaka ba ka yi ajiya ne akan an je lahira a warware kes din amma dole sai an tada magana ɗauku yi wasa da kuɗin mutane na'am na'am a ba ok yana cewa azumin ne zai kora kuma kaga wanda zai kara kira maka ruwa ba shi wanda yana cewa kowane azumin ai tunda da gangan ne kowane ɗaya akwai sittin. a ba haka bane wanda suke da sittin a kansu barkaji wanda suke da sittin a kansu sune waɗanda suka karya azumin ta hanyar jima'i amma waɗanda suka karya ta hanyar cin abinci ba kafara bane sannan waɗanda suka karya ta hanyar jima'i ɗin sai dole ya zama mutum ya san da cewa ba a karya azumi ta hanyar jima'i kuma mutum ya azumi ya karye amma wanda ya akan jahilci shi bai sani bane a yanzu ka dan rangwanta masa ko ka ce biya azumi amma ka dora masa 60 60 mala akwai yawa ba musamman shi wannan malamin na'am to mun zo tambaya ta gaba wannan ya ce na yi alkawari akan cewa wannan sati za mu yi bayani akan online businesses to an samu akasi guda biyu akasi na farko kun ga lokacinmu ya cike dama na ce za mu jona ne sannan kun zo kun cike da tambayoyi ba a samu damar da aka fara ba sannan kuma wannan bayani gaskiya bayani ne mai faɗi wanda yake bukatar ni kaina in ƙara bincike a kai so da ni ma ban gama ba na jijji waɗansu na ji kuma bayanan da suke kansu ban gama jin sauran ba waɗansu na ji su amma ban samu cikakken bayanin yaya ake yin su ba kuma waɗannan abubuwa gaskiya suna nan rututu a cikinsu har yanzu a fahimta ta akwai waɗanda haramun ne akwai wanda sun halatta inda duka haramun ne a wurina da kawai yanzu yi na huta kawai in ce muku kowane online business haramun ne kaga na huta kuma kun huta inda halal ne duka yance duk kuje ku ta yi ba matsala amma tunda akwai ka'idoji akwai dawabit wanda zan ce ya halatta sai na faɗi sharuɗan da suka sa sai an kiyaye kafin ya halatta wanda zan ce ya haramta zan faɗi dalilin da ya sa ya haramta kaga wannan ba karamin aiki bane ba ka har yanzu akwai bashi a kaina amma ba wanda zan yi wasiya a kai bane idan Allah madaukakin sarki ya sa mun samu dama sati mai zuwa sai mu ware masa yin sai mu ware masa darasin rana guda ko asabar ko lahadi tunda yanzu za mu shiga sabon kitab ne kitabul jinayat kuma bayani ne wanda za mu shiga wani sabon babi da ba a saba karanta shi ba babin kisan kai babin rauni wa mutane babin kana tafiya da shi a babur ka ɗanyi a loba ku faɗi ka karya masa kafa ya za ka yi ka biya an gane ko babin ka mari yaro a makaranta sai jini ya zuba kuma kai malami ne ya fara haɓo ya za ka yi ka biya babin kuna faɗa da abokinka ka ɗauki wani abu ka kwaɗa masa akan shi ma zai kwaɗa maka sai haka sai ya mutu kamar da gangan kuma ya zama da gaske ne ya za ka yi wannan shine jinayat an gane ko yawwa ko kuma kai jami'in tsaro ne kuna koyon seti sai kai haka kaga wani abu ka harba a sha ko mutum a baya yana fitsari sai ka harbe shi an gane duk irin waɗannan suna ciki ko kuma ka zo ka samu wata mace ka razane ta ka cinna mata kwaɗo tana tsoro ko ɓera tana tsoro ko kadangare sai ta yi ɓarin cikinta kuma yaron ya riga ya fara motsi yana da rai ita tana nan lafiya amma ta yi ɓarin ɗan kuma ya mutu ya fito ba rai wannan shine babin da za mu shiga kun ga karatu ne mai yawa to shi yasa in muka zo ba mamaki kafin mu shiga sai mu fara hadawa da wannan maganar kuɗi ya zama an gama da shi an gane in kuma ba ku yi sa'a ban su ƙara ɗagawa sai wannan yana tambaya cewa akwai karatu sati mai zuwa in Allah ya yarda sai wannan yana tambaya cewa idan mutum ya yi ruku'u in ya tashi shin zai daga hannaye zai sake dora hannaye akan kirji ko ba zai dora ba duk wanda ya yi da maganar in ka tashi a ruku'u ka sake yin haka ko ka sauke da maganar in ka zo tashi zaka tashi da gwiwa ne ko zaka tashi da hannu da in ka zo sujada da hannu zaka je ko da gwiwa duk wanda kai yayi kawai ya fi sauki an wuce wurin sannan kuma wannan na ƙarshe ya ce ya samu tallafin covid-19 amma ya je sai aka masa bayani cewa akwai percentage wanda ake cirewa na interest shi kuma gaskiya yana cikin halin bukatan kudin ya zai yi ka ci kawai tunda kana bukata abu na ƙarshe shine na samu labarin rashin lafiya na babanmu kuma shugabanmu da cizon arziki alhaji muhammad inuwa dan asabe shugaban kungiyar jama'atu izalati biya ya kamata sunna dattijo nan mai zuwa wajen karatun ne yana zama a can inda dattijai suke baya da lafiya haka ina so ne mu yi addu'a ta musamman gare shi akan wannan jinya tasa Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya tsawaita kwanansa da albarka Allah madaukakin sarki gaba mu ya ƙara mana lafiya kuma ya bamu abinda lafiya ke bukata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل النار واجعل الجنة مثوانا يا رب العالمين ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا لهذا المريض اللهم اشفه شفاء عاجلا أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لأزواجنا وذرياتنا ولمن حق ولمن له حق علينا اللهم ول علينا الخيار اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين